إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله wa kulla dalalatin finnar bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna daren asabar dare na 27 ga watan rabi'un al'awwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 wanda ya muwafaka da sha tara ga watan tara shekara 2025 miladiya barkanmu da sake haduwa a wannan masallaci mai albarka a wannan unguwa ta mu ta farin tanki da muke gabatar da darasi a cikin wannan littafi mai albarka mai suna ihya'us sunna wa ikhmadul bid'a to muna addu'a a wannan littafi a shaikhu usman ibn fodi rahimahullah Allah ya gafarta masa ya yi masa rahama da kuma wannan masallaci wanda aka fi sani da alhaji awalu dan jimma sarkin alhazai allah ya saka masa da alkhairi allah kuma ya kai lada a cikin mizaninsa dama yana daga cikin abin da dan adam zai yi ko da baya duniya wannan abin ya ci gaba da wato amfana da shi ga shi baya duniya amma kuma ba a rufe littafin na alkhairi ba to musamman gina masallaci har a ce ana karantarwa to kaga nurun ala nuri to mu ma Allah ya yalwata mana mu ma mu yi koyi da shi to wannan shine darasi na uku ko idan ba manta ba muna nan cikin khutubatul muallif khutuba ta mai littafi ko ko ga lahiya ne sai dai in kara za ka yi amma dai mai nan nan lahiya lo yake sai dai ku kara sauti eh ko ƙarshen sa kenan eh yawwa to kaga haka yayi muna cikin khutbatul muallif wato khutba ta shi malam wanda ya kulla kamin ya shiga muqaddimatul kitabi to a darasin da ya gabata mun je malam ya fara koro bayani cewa sunan wannan littafi ya samai suna ihya'us sunna wa ikhmadul bid'a to shine malam yake bayani akan tsarin littafin a shafi na hudu wato yadda ya tsara shi littafi ya ce wa ratabtuhu ko warattabtuhu warattabtuhu na jeranta wannan littafi mai albarka ala abuwabin bisa babuka za ka gani a cikin littafi a ce albabul awwal albabul thani albabul thalith har zuwa ƙarshe wanda ya kinsa masa wajen babi 33 eh a cikin wannan littafi kowane babi da abin da ya kunsa to me yasa malam ka jeranta wannan littafi akan babuka sai ce li yakuna kullu babin mustaqillan bi nafsihi fil ma'na al murad bihi nayi haka saboda kowane babi ya zama mai cin gashin kansa kowane babi ya zama bai da alaka da waninsa ta fuskar abin da ya kunsa da kuma ma'anar da ake nufi da shi babi ɗin to shi ne hikimar da tasa sai ya ƙulla babi wato kowane babi yana ɗauke da wani darasi na musamman wanda ba za ka samu darasin a babi na gaba ba ko babin da ya gabace shi shi ma mai bi masa haka shi ma mai bi masa haka har zuwa 33 ɗin to shine mustaqillan bi nafsihi domin kowane ya dogara kansa fil ma'anal muradi bihi akan ma'ana wadda aka nufa da shi saboda kowane babi to mala akwai manufar da yake son a fahimta a ƙarƙashin sa to yin haka fayakunu aisara lil fahami sai ya zamo wato littafin zai zamo mafi sauƙi wajen fahimta idan malam ya hargitsa ma'alumat ɗin tun daga farkon littafi har ƙarshe ba tare da ya ƙassama shi zuwa babe babe babe ba to zai wahala fahimta saboda wasu matsalolin za su shiga cikin juna so tari abinda ke wahalar da ɗalibai wajen nazarin littafi ya zo ga wata ibara ya kasa fahimta to irin wannan babi ne waccan matsala ta shiga cikin ta bayanta ita ma ta shiga cikin waccan to ko dai ya fahimci matsalolin akan kuskure ko kuma asalin ma ba zai fahimta ba wanda can zamanin magabata haka ake rubutu yake su ilimi na da ƙarfi sosai a wannan lokacin ba kamar yanzu ba to daga baya saboda sauwaƙe fahimta sai malamai suka ɗauki wannan tsari gajance albabul awwal albabul sani albabul salis har zuwa ƙarshe saboda kada ma'alumat da ke cikin wannan babe na farko su shiga cikin na biyu kada na biyu su shiga cikin na uku ya zan ka kasa fahimtar ma abin da ake nufi da babe din to wannan dalilin da ya sa malam ya haka ke wa ahwanu kuma ya zamo mafi sauki ko wa ahwana ya zamo mafi sauki sai ya zamo adafi ga aisara wa ahwana ya zamo mafi sauki duka aisara ahwana duka ma'ana ɗaya ce alaman yuridu ga duk wanda yake nufin an yi tsali'a mas'alatan mu'ayyanatan kuma na yi haka ne saboda ya zama mafi sauƙi ga duk wanda yake son ya leƙo wata mas'ala a cikin littafin shi manufarsa ba ya karanta littafin gaba ɗaya ba a akwai wata mas'ala da aka yi masa reference da ita aka ce ai tana cikin ihya sunna ko ba haka ba tana cikin albabu kaza kila babi na farko ko na biyu ko na uku ko na hudu to kaga nan take zai bude babin amma in ba tsara shi akan babuka ba sai yayi lalabe eh yawa watakila ma sai ya karanta littafin daga bango har ƙarshe kamin ya iya ganewa to amma mala ya ce a hatta wanda shi manufansa ya leƙo wata mas'ala ayyananna to zai zama mafi sauki gare shi bai hasabi ma huwa maujudun gwargwaron abin da yake samamme masturun fihi wanda aka rubuta a cikin littafin saboda haka amma wannan yana da alaka da in ya zan kila an faɗa maka babin shi wanda zai kafa maka hujja ya ce maka ai a littafin ihya'us sunna wa ikhmadul bid'a wallafar babban malami a shekhu usmanu ai babe na kaza akwai matsala kaza to kaga ya sauƙaƙa ma wannan shi yafi sauƙi ma sama da a ce ma ka duba shafi na kaza saboda shafuka akan samu bambancin matsaba'a eh amma babe kaga guda ne babe na farko to na farkon ne kowane bugu zaka abin nan wannan ana koya ma ne duk sanda zaka faɗi magana ka ce dan fodiyo ya ce ko malam wani ya ce to yana da kyau ka dinga sauƙaƙa ma ɗalibai sai ka ce a babi na kaza a fasili na kaza ko bai da babuka to sai ka faɗi safa shafi sai ka ce maɗaba'a kaza saboda ya je nemi wannan maɗaba'an domin mai yiwuwa ba ita gare shi ba yanzu wasu ko malaman ma ba sa faɗa haka kawai suke faɗan maganganu ko kuma a ce ɗaya malam wane ya ce ba tare da an faɗi littafi ba sai ka je ka yi ta wahala tun da yanzu mutane ba wahala suke so ba duk abin da za ka ba su in ba mai sauƙi ba ne sai ka ga ba za su su kuma can da malamai ba haka suke ba da malami in zai karanta matsala ɗaya a littafi kuma bai taɓa ganin littafin ba to sai ya biya littafin daga bango har zuwa bango me ya amfanin haka saboda ya ga matsalan kuma ya fa'idantu da sauran matsalolin to amu yanzu iya matsalan da muke bukata da mun ganta mun rufe littafi alhali kuma akwai wasu matsaloli na nan da ya jahilta a littafin da zai haƙura ya buɗe tun daga muƙaddima har zuwa khatima min gilafin ila gilafin to zai warware matsaloli masu yawa da suke damunsa to abubuwa haka dai ilimi yake ta tafiya abubuwa suna lalacewa sai dai a ce Allahul musta'an wa alaihi tukula to sai ce fa in zahara galadun to malam zai bada uzuri eh saboda har ko yaushe su malamai na Allah to duk sanda za su yi magana sai ka fahimci cewa waɗannan malamai ne na Allah na ba ta gani ta hanyar tawadu'u da nuna su ba su kai ba ko da ko sun kai domin ka dibi matsayin wannan gingime min malami amma magana da zai fada akwai abin ban mamaki a ciki a ce irin wannan zamani mutum ya tara ilimin da ya tara kuma yi wannan magana yana da wahala sai ce to wannan littafi na wa ihya sunna fa in zahara galatun idan kai mai karatu wani kuskure ya bayyana gare ka kaga nan shehu ya tabbatar maka yana mi to yanzu wani ɗalibin ilimi ne ba amma bai son a ce ba wa malami ba ne bai san komai a ilimi ba amma kuma da an ce ya kuskure sai ya hasala ko in ya yi littafi aka ce ai littafi akwai kurakure sai ya hasala amma ga shehu yana cewa in har kuskure ya bayyana abu bakwai ma ya ambata sai ya ce wahamun ko wahami eh kamar ɗemuwa shine wahami shine ka ɗauka kaza alhali ko ba shi ba ne wato kaga mutum ka ɗauka zaidu ne a shi amru ne kuma ka dinga mai mu'amala a matsayin shi zaidu ne sai daga baya sai ta bayyana gare ka to wahami ke wahami duk da shi ya fi shiga galiban ga abin da ka sani abin da ka sani to wahami ya fi shiga ciki wani zubin kuma yakan iya shiga cikin abin da ma baka sani ba to ya koda wahami kila akwai wani abu da nake zaton daidai ne ashe ba daidai ba ne ko wani abu da nake tunanin dalili ne ashe ba dalili ba ne ko wani abu da nake fahimta cewa kaza ne ashe ba haka ba ne auta kasirun ko kuma gazawa Allahu akbar wai in har wata gazawa ta bayyana gare ka a wannan littafin kila abin da ya kamata a ce idan kawo ban kawo ba gazawa ke au gafalatun ko rafkana eh kila na san abu madadin in zo da shi amma kuma na rafkana ban zo da shi ba au nisiyanun ko kuma na manta ma eh mantuwa ta shigo au jahalun ko rashin ilimi to kaga malamai na Allah ke da haka siffarsa take kaga nan shehu yana so ya nuna maka ba komai ya sani ba akwai abin da ya sani akwai abin da bai sani ba to shi yasa a littafin in ka ji mun ce nan shehu ya kuskure kaka zarge mu na ba ta an gane a riƙe wannan mukaddimat ba wai shi ka nuna cewa ba malami ba ne a wannan yana nuna cewa dan adam da in taba yana bai kuskure to ya zan kishi ya ga annabi don shi ne ma'asumi kuma wannan abin a jinjina masa ne irin ilimin da ya tara da irin malamai da ya haifar ya karantar mai zo yana wannan magana kaga ai alamu na nuna don allah ake wannan aiki augayyun ko wani abu na halaka ya bayyana shi ne gayu ko bata abinda kwata-kwata ya saba manasi sai shehu ya ce to in ka samu ɗaya daga cikin waɗanga abubuwa ko wani sashe daga ciki ko masu duka to falmahallu ƙabilun lizalika kasira to bagire yana karɓa auko waɗannan abubuwa gaba ɗaya zai iya yiwa ta ɓangare na da kuma ɓangaren ta alifi tun da rubutu zan yi zan yi alkitabu to zan yi at-ta'alif a matsayina na dan adam to zai iya yiwa waɗannan abubuwa ba su auku saboda malami ne ya san abin da Allah ya faɗa afala yatadabbaruna al-qur'ana walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kaseera Allah ya ce duk abin da bai fito daga Allah ba inda ƙur'ani a ce wasu sun ka haɗa shi ba Allah ba wata halitta kowace iri ce ce to da an samu saɓani mai yawa ke ko mutum ɗaya ma ya rubuta zai kawo abu a farko a ƙarshe kuma ya kawo abin da zai walwala wancan tufka da walwala in kuma taron dangi aka yi to za a samu bambancin fahimta wannan da ganin kaza wannan me amma saboda daga Allah yake shi ya sami to duk littafin da ba na Allah ba akwai kuskure cike shi ko ka sani ko baka sani ba kowa ya rubuta shi haka al'imamu shafi'i ya ce Allah ya ƙi a ce wani littafi ya samu kamala sai na shi an gane? to amma kuskuren ba kowa ke iya ganowa ba fa da gargaji ana magana littafin kowa akwai kuskure sai ka zo kana kuskurantar da malamai dan tsako da kai a ilimi a masana su ne za su ce nan ba daidai ba ne kai a matsayinka na ɗalibi ka shafa makanka lafiya karka shiga dagar da ba taka ba karka shiga rigima da tafi ƙarfinka ko ba haka ba a malamai ne manya su ne za su ce nan ba daidai ba ne saboda ka ba wannan ba aikin ɗaliban ilimi ba ne wuri kaza akwai kuskure wuri kaza daidai ne wuri kaza ba ba ya saka ni ka sani addini littafi nawa ka haddace fannoni nawa na ilimi ka sani su ka gani kawo kanka kiyamun laili in baka gane ba ka yi tambaya in malami ya faɗi abin da baka gane ba ko a zahiri kake ganin kawo ba daidai ba ne kaka kuskurantar da shi don baka kai wannan makamin ba kai sai ka haura na sama gare ka su yi ma bayani ko da kana gana ai wannan ba daidai ba ne ko ba haka ba ne saboda faɗin wani mawaƙi fakan min a'ibin ƙaunar sahihan wa afatuhu min alfahmi saqimi zai yawa za a samu wani ya zo ya ce maganar wane ba daidai ba ce alhali kuma daidai ce fahimtar shi ce adda rashin lafiya ta kasa fahimtar magana shi yasa sai zata ba daidai ba ne sai hukunci kan cewa kuskure ne alhali fahimtar sa shi ba ta kai ya fahimci wannan magana ba ko ba samun haka ta ka gani to shine shehu ya ce fal mahallu bagire na rubutu bagire na dan adam na mutuntaka ƙabilin mai karɓar lizalika ga waɗancan abubuwan da aka ambata gaba ɗayansu dukansu kuma kasiran zai yawa fa kuma ya ce to ko da hakan ya tabbata wa huwa minni wannan rashin daidai ɗin daga gare ni daga wurina ne ni shehu ba daga Allah ba ne wa mina shaitani kuma daga shaitan ne saboda har koyo shi shi shaitan kokari yake ya dinge zaka ka fada cikin kuskure zaran malami ya dauki alkalami yana rubutu ko mai karatu ya zo yana karatu to shaitan zai ta kokarin ya ga cewa ya jefa shi cikin kuskure ya yi talalabiya shi aikin sa kenan farin cikin sa ka ja nasi ba daidai ba ka fassara nasi ba daidai ba ka yi wa Allah ƙarya ka yi wa manzan Allah ƙarya to abinda shi ɗaya yake so ke to shi yasa ladabi ne in ka yi kuskure ka jingina ma kanka ko shi ɗan wannan ana kiransa da al'adabu ma'allah an gane? eh ladabi ne tare da Allah wasa da ƙallahu wa rasuluhu Allah ya yi gaskiya manzansa ma ya yi gaskiya eh amma ni ba daga wurina ba ne don ba zai yi Allah ya yi ba daidai ba ba zai yi manzan Allah ya yi ba daidai ba Allah ba ya kuskure haka manzansa duk abin da ya shafi shari'a da ka ji annabi ya karantar to daidai ne wa in zahara khairun in kuma wani alkhairi ya bayyana fabi fadlillahi wa rahmati falalan Allah ne ba ba ya kokari da bane ba tarin karatu na bane wataƙila in nina sai in cika baki ce ai dole dole littafi kaza ya samu matsayi kaza shekara nawa muna karatu ai littafi kaza na haddace ai kaza na haddace ai na yi jami'a kaza ai na yi digiri kaza ai na yi wace tsaya ai ta alfahari to nan ba malaman Allah ba ne malaman Allah in suka yi abu kuma suka samu mawafaka to suka mayar da shi zuwa ga Allah sai su ce wannan abin daga falalarsa ne da ya ga dama da hakan ba za ta faru ba to kai ma abin da ya kamata ka yi ke ka karanta littafi ka gane to daga falalan Allah ne ka karanta baka gane ba daga gare ka ne ko shedan kaka jingina wa Allah ina batar an gane to haka malamai suke wa rahmatihi da rahmarsa fa nas'alullah al'azima malam yace muna roƙon Allah mai girma rabbal arshil azimi ubangijin al'arshi mai girma an ya ja'alahu ya sanya wannan littafi khalisan liwajahi da za a yi shi ne don neman samun yardarsa a ranar gobe kiyama wato ya sa wannan littafin don shi muka yi shi to al-ikhlas ke na fatar an gane kuma alamu na nuna Allah ya karbi addu'arsa shi yasa littafin yawan har yanzu ana amfana da shi shekara 200 da wani abu da suka wuce amma ga littafin kamar yau aka rubuta shi to alamun allah ya karbi aikin ke akwai irin wa'annan malaman da sun yi rubutu sai kaga littafin sai ya samu karbuwa saboda tsananin ikhlasinsu to a shehu usman yana daga cikinsu irin su al'imamun nawawi za ka ga daidai ku cikin malamai duk abin da suka yi rubutu kansa to sai Allah ya sa masa karbuwa to ikhlasi ke sa wannan eh amma in kai saboda wani abu na duniya to sai Allah ya dakushe abu wa an yaj'alahu hujjatan lana kuma ina roƙon Allah ya sanya wannan littafi hujja gare mu eh ya zama hujja gare mu la alaina kare zama hujja akan mu ya zan duk abin da za mu kawo mu kawo shi saboda Allah tsakaninmu da Allah kuma mu ma mun yi aiki da wannan abin gwargwadon ikon to wannan kaga zai zama hujja gare mu in kuma muka yi muka rubuta wannan littafi saboda wata manufa ta duniya ko muka ƙi aiki da shi to wannan zai zan hujja a kanmu za a ce a ba ka rubuta littafi a duniya ba ko ai ka rubuta littafi kaza ka ce abu kaza bai da kyau abu kaza ba daidai ba ne abu kaza bid'a ne abu kaza shirka ne abu kaza kafirci ne amma ya aka yi cikin littafin ka kuma an samu bid'a ya aka yi cikin littafin ka da bala'iku suka zo mana da shi an samu kafirci misali ko an samu zunubi kaza an samu kaza an samu kaza to a wannan lokaci sai littafi ya zama hujja a kanka sai ya zama hujja a kanka to shi sa duk abin da za ka yi kai saboda Allah ka yi saboda Allah shi yasa wasu malamai in sun kai a zamanin al'imamu malik lokacin da ya rubuta al-muwaɗa sai suka zo suka ce aka ramakalla wasu ba sun rubuta muwaɗa muwaɗa da yawa wane ya rubuta wane ya rubuta wane ya rubuta wane ya rubuta sai ce ku kyale su da ni da su duk wanda ya yi saboda allah to nashi shi zai ɗaukaka sai zan gaba ɗai almuwatta'at din baka jin na kowa na al-Imam Malik kake shi dan ka san wani muwatta na malam wani da ce almuwatta sai nawa to kaga abin da ya tabbata ke da yace da ni da su wanda ya don Allah to nashi Allah zai daga wanda kuma bai don Allah ba nashi babu inda zai ji to akwai su da yawa sun yi rubuce rubuce sun yi rubuce rubuce amma saboda ba dan Allah a yanzu ɗauko rubuce-rubucen da ake a jami'o'i na masters ko digiri wannan ka ɗaya sai zama misali gare ka ai dokta ne ai ya rubuta risala kaza ai ya rubuta littafi kaza amma littafin bai da wata kima saboda ya yi ne don a bashi shahada kuma an bashi saura ta lahira an ba shi eh an haɗa shi da malamai su yi ishirafi su duba aikinsa an yi komai an yi komai an zo ƙarshe a yi an ba shi takarda amma kuma allah ba zai bari a amfana da wannan littafin ba saboda ba don allah ya ba ya yi da a ba shi shahada amma ana samun ɗaiɗaiku masu yi da allah waɗanda za su je jami'a manufarsu karatun shahada ko da ita ko ba da ita ba yawwa ta gani kamar dr idris rahimahullahu dab da ya rasu yake ce malam bashir ka gani yanzu yana da phd amma yanzu haka ban san inda take ba kwanan baya wani dalili ya sa na yi bida hannu ga jaman sai saboda ba ta gabana ni bai karatu da takarda ba yasa ban taba aikin gwamnati ba kuma ban yi to kaga alamu na nuna ni wai hafin sai inda take kuma har yanzu ya yi taɓiɗa bai sai inda ya sata ba saboda ya nuna maka ba ta da wata kimar da zai maye mata wani abin nan amma ya je ya kashe kuɗi ya yi karatu ya yi ta wahalhalu to ana samun ire-iren wa'annan akwai su amma dai masu idan shahara su sun kafi yawa to kuma dama an ce alhukumu lil galibi to Allah ya ba mu ikhlasi Mm, Allah ya ba mu ikhlasi wa an yuriyana barakatahu kuma ina roƙo Allah ya nuna mana albarkarsa ma'ana sakamako wannan littafi tunda yanzu kaga iya rubuta ya bar duniya za a ci gaba da amfana da shi to ran tashin kiyama za a zo mai da ladaddakin waɗanda suka amfana da littafin suka yi aiki da shi sai a zo mai da shi to shine albarkar littafin sabanin wani sai dai a zo mai da zunubi na littafin da ya rubuta ta watakila ya yi rubutu bai cancanta ya rubutu ba ya rubuta shirme in ka rubuta shirme mutane suka je suka yi ta aiki da shirme to ha zunubi ake rubuta ma ranar tashin kiyama za a zo maka da wannan zunuban saboda ka ɗora mutane akan halaka shi yasa 'yan bid'a suna da aiki wanda zai rubuta littafi akan bid'a kuma ya kira mutane zuwa kansa yawmal wuqufi ranar tsayuwa baina yadayhi gaban Allah yawma yaqumun nasu li rabbil alamin to wannan shine sai ce wa hina hululil insani da lokacin saukar dan adam fi ramsihi cikin kabarinsa ai fi kabrihi arramsu a larabci shine alqabru wa an yanfa'a bihi man talabahu shehu yace ba kai na ɗaya nake wa addu'a ba ina addu'a ga duwan ga Allah ya amfanar da an yanfa'a bihi ya amfanar da wannan littafin ga man talabahu wanda ma ya neme shi ko buga waya ɗaya kai kasuwa akwai ihya usunna to shehu ya maka addu'a Allah ya sa ya amfane ka au habba alaihi ko ya kwadaitar akan littafin ya nuna ya ihya sunna littafi ne mai kima yana da mahimmanci ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza ya ta bayanin matsayinsa ga al'umma to shehu ya ce kai ma na yi ma addu'a auka sabahu ko ya sana'antar da shi yace yana sayowa yana sayarwa yana saida ma mutane shi ba karantawa yake ba kawai zai je so ya zuba shago a zo a saya ya sayar ko ya saye yana rarraba wa mutane sadaka to dukka sabahu ya shiga to shehu ya ce kai ma ine maka addu'a Allah ya amfane ka da shi ka samu albarkarsa auka tabahu ko wanda bai da kuɗin saya amma sai ya nemi ya rubuta shi kasancen da magabata ba su da zarahin sayan littafi to sukan nemi hanyar littattafai kwana ɗaya kwana biyu sai su kwafe littafin sai su maida maka saboda babu zarahin da za a sai littafi babu babu kuɗi to haka suke to wai ko da wannan rubutun za ka yi ka kwafe littafin shehu ya ce to kai ma Allah ya amfanar da kai shi kaga addu'a ce mai kyau mu yanzu kaga ba mu da wannan littattafai sun yi sauki au qala ahu ko wanda ya leka littafin ya dan leka shafi 1 2 3 sai ya rufe to shi ma dai duk da dai bai abin da ake nema ba kai ko da dai dan lallekawa irin karatun birkitar takardu din nan ya dan duba haka ya rufe ya duba haka ya rufe haka dai ko da baya fahimta to shi ma dai eh Allah ya amfanar da shi duk da dai ba wani abin kirki yayi ba ko au nazara fihi ba nazama bane kuskure au nazara fihi ko wanda ya bude littafin yana kallo wa atabara bayan ya yi kallo kuma ya lura da ma'anonin da ke cikin littafin da zuciyarsa shehu ya kawo kaza me yake nufi kaza saboda kaza saboda kaza saboda kaza saboda kaza to shehu ya ce duka dai Allah shi masa ya amfanar da shi shi ma wasa tara da wanda ya ga wani aibi an gane kuma sai ya ɓoye ma'ana bai dinga hawan mimbari yana cewa ai shehu nan yayi kuskure ai shehu kaza ai shehu kaza a sai gyara gwargwaron abin da yake tunanin gyara an gani to shine ausa tara ɗin bai dinga tona asirin shehu a gaban jahilai ba saboda shi jahili na da wani abu duk sanda an ka ce malam wani ya kuskure to wata ma'ana yake ba abu abinda zai fara zo mai a rai malamin nan bai iya ba shi yasa ya kuskure ko ba haka ba e to shi yasa an ka ce malamai suke gyaran kuskuren malami saboda su sun san hikimomin da za su sa wajen mu'alaja da wannan kuskuren su gyara kuskuren kuma ba tare da an fahimci gazawan shi malamin ba an gane? wani tsaluhul magafirata muna roƙon Allah gafara war rahmata da jin ƙai wal iƙalata da warware zunubi shi ne iƙala ka zo da tarin zunubi sai Allah ya ce an warware ma an fidda kai daga ƙangin zunubi yanzu an yafe maka wal afuwa da kuma kau da kai afuwa kenan akan abin da muka yi wanda ba daidai ba wa satara la'aurati kuma ina roƙon Allah ya suturce al'aurorinmu asirinmu kenan wata amina da'awati da kuma amsa addu'o'in da suka gabata at-ta'amin ba'ana al-ijaba shi yasa can da ake cewa amin din ai ma'anarsa istajib ya Allah to at-ta'minu shine al-ijaba ijabatu du'a to ina roko Allah ya ansa waɗanda addu'o'i da nayi lana gare mu wali walidina da iyayenmu wali mashayikhina da malaman da suka karantar da mu wa mashayikhihim da kuma malaman su suma inda duk abin da muka samu sanadiyar su ne ko ba haka ba duk ilimin nan da shehu ya samu hannun malamai ya same shi hannun malamai to kaga wajibi ne malamin ka kai masa addu'a dole ne waliman allamana kai da duk wanda ya sanar da mu wani abu wanda ba mu sani ba ya sanar da mu to shi ma mu ne masa addu'a Allah ya lullube shi da gabara da rahama da afuwa wali man afadana da wanda ya fa'idantar da mu fa'ida ko da ɗaya ce fa'ida ita galibi fa'ida ba wai sai wanda ya hika karatu ba hatta wanda kai ya karatu yana iya fa'idantar da kai da wata fa'ida an gane filon ma ɗalibinka ne ko ba haka ba to haddasu sai ce waliman a fadana waliman waliman allamana waliman a fadana waliman a fadinahu da wanda ma mun ka fa'idantar da shi eh ɗalibinmu kenan a ga hada ɗalibai shewa yawa addu'a wali jami'il musulmi da musulmai gaba ɗaya maza wal musulmata da musulmai mata ko amin allah ya amsa e ya rabbal alamina ya ubangijin talikai kullum masu wallahi to yana daga cikin al'alam to wanda ita ce khutubatul mu'allif da yayi to sai muqaddima ita kuma ta kunshi bayanin dalilin da yasa ya rubuta wannan littafin saboda halin da ya rubuta shi hali ne mai wahala na suka na malaman bid'a a wannan lokaci to shi yasa ya bayanin dalilin da yasa zai rubuta wannan littafi na ihya sunna don a san manufarsa shi yasa ma can ƙarshen littafin ba sai da ya sake bayyana manufar rubuta wannan littafin an gane yawwa saboda su wasu sun ɗauka tun da waɗancan suna bidiyo'i to ya rubuta littafin ne don ya tona musu asiri su waɗancan miyagun malaman fada abinda suka ɗauka kenan to sai ce liya alaman naziru fi hazal kitabi lallai mai kallo a cikin wannan littafi to ya sani ya san wannan abin da zan gaya masa lallai wajibi ne ya san haka anna maqasudi fihi tabbas manufata akan rubuta wannan littafi insha Allah in Allah ya so sai ce ihya'us sunnatil muhammadiyya manufata raya sunna ta manzon Allah shi ne dalilin da yasa zan rubuta ni a raina manufar ke saboda lokacin sunna ta yi rauni bid'a ita take ta kadawa bid'o'i sun yawa to shi yasa ya rubuta wannan littafi saboda mutane su amfana wa ikhmadul bid'ati shaytaniyya da kuma kashe bid'a ta shaytan dan shaytan shi yake wahayi wa dan bid'a ya bid'a duk inda kaga dan dan bid'a na bid'a to daga shaytan ne ita kuma sunna daga Allah ne to kaga sun yi hannun riga wanda yake kan hanyar sunna to yana kan hanyar Allah da manzansa wanda yake kan bid'a yana kan hanyar shedan shedan ne jagoransa wa in kanatin niyyat wa in kanatin niyyat shehu ya ce wa in kanatin niyyatu duk da dai niyoyi la takhalu an khalalin ba sa kubuta daga wato rauni eh zai iya yiwa misali ka fara abu da kyakkyawan manufa amma can daga ƙarshe ko tsakiya sai wasu abubuwa su abin nan ko ba samu haka samu ko wanda zai shigo sunna da kyakkyawan manufa amma da ya samu matsayi a sunna kuma sai ya dinga cutar da sunna saboda niyyar ta bambanta ana samun irin wannan ya yi karanci sosai mutum ya fara abu saboda Allah kuma ya kare a haka shi yasa ake cewa ba farkon ba ƙarshen ƙarshen yadda aka fara ana na akai kuwa an canza ko ba haka ba to shehu ya san haka yana faruwa duk da wannan manufar tashi to mai yiwuwa daga baya wani abu ya shigo amma dai shi daga manufarsa in ma dai wani abin ya shigo to jarraba ce daga Allah ai ba matsala sai ce wa naqsin da kuma tawaya wani zubin niyya take iya samun naqasu da an fara abu kana da himma kana da niyya mai karfi daga baya kuma sai ka zo ka yi rauni ba haka ba kamar ɗalibai masu karatu za ga wadda wani yana da himma sosai amma daga baya ba to alamu na nuna kenan niyyarsa ikhlasinsa ya yi mi yana bukatar sabis to in aka fara da kai kamata ya yi mi a ga ƙari a ga ƙari ma ba wai ci baya ba to shi yasa niyya tana da wahala kwarai da gaske to da cewa don Allah da ke abu ne mai sauƙi kuma zai iya faɗa to amma matsalar shi ne tun da don Allah kake kuma yi don Allah ɗin nan ya dawama ko an samu matsala daga baya wani abu ya shiga walaisa makasudi fihi hatka astarin nas ni manufata ba wai in keta asiran mutane ba su waɗancan malamai in tona asirinsu jahilai da awam a cikin gari su dinga kallon su tsirara ba haka a manufata ba sunnonin da aka kashe a rayansu an gani? walishtigali ba wal ashigali ba ne walishtigali bi uyubihim ko kuma shagaltuwa da aibobin mutane ba shi a gabana ba ni aibin wani bai dame ni ba saboda a alama ce ta kaskanci a ce ka kula da uyubu na mutane kai ka manta da naka e kananan mutane ke waɗannan abubuwa wa man kana maqasuduhu kuma duk wanda manufarsa ta kasance ihya as-sunnati raya sunna al-muhammadiyya abin jinginawa ga annabi muhammad wa ikhmad al-bid'a da kuma rosa bid'a bici bid'a kashe bid'a ashaitaniya abin jinginawa ga shaidan sai ce to bazalan nasihata lil muslimina dole ne ya watsa nasiha ga musulmi misali in kana cikin al'umma kaga suna abin da ba daidai ba na kuskure a addinance ba sa kan tafarkin manzon Allah to dole kai da siya an gane don a kare addini ba cewa za ka yi ka ja baki ka yi shiru ba amma dai ya zan manufanka shine Allah da manzonsa ba wai don a tona musu asiri ba an fahimta? to wannan shine ya ce wasu Allah ya i'anatahu irin wannan mutum ya samu kai ne a wannan hali kawai ya roƙi Allah ya taimake shi don abu ne mai wahala kana cikin mutane ba sa kan shirya kuma ka fito ka kalubalanci wannan abu sai da taimakon Allah ko ba haka ba ne komai za a iya gaya ma za a iya cutar da kai za a iya koranka za a iya kashe kama duk wannan zai iya faruwa to shi yasa in za ka yi ka nemi taimakon ka nemi taimakon Allah subhanahu wa ta'ala to anan idan mutum na laifi kuma laifin da yake yana da alaka da addini na fatar an gane to don an zo an yi bayanin wannan laifin ba a cewa an tona masa asiri wannan ma wajibi ne mutum ya zo ya kirkiri bidu'o'i ya zo yana ta ɗora mutane a unguwa ko a gari to dole a zo a yi tahziri a kansa a nuna abin da yake ba daidai ba ne an gane saboda ni kada ya cutar da addini sannan kuma mutanen su ma a yanke musu hanzari ko kuma matsafi ne yana bokanci yana halakar da al'umma da sauransu dole ne a yi taziri a fito a nuna barnarsa wannan bai cikin tono asiri amma in mutum na aiki na zunubi kuma zunubin na ya taƙaita iyakansa ma'ana illa tana koma zuwa gare shi kila yana shan giya ko ko yana zina amma a ɓoye yake yi kai sai wajen leƙi-leƙinka ka leƙo eh to wannan sai ka ruba masa asiri karka dinga yawo a unguwa ko a gari aiwa ne mazinaci ne aiwa ne kaza aiwa ne kaza to wannan shine tonon asirin da aka hana shi ma in bai bayyana cikin al'umma ba in ya bayyana kowa ya sani eh to wannan dan ka faɗa ba kai laifi ba amma ya ɓoye yake to kaga har yanzu akwai ɗan sauran kunya da tsoron Allah tare da shi to sai a bi hanya a yi masa nasiha a nuna masa abin da kake ai ba daidai ba ne ya saba ba shari'a ba zuwa za kai kana yawo mazauna unguwa unguwa ko kana buge-bugen waya ai wani ɗan iska ne ai wani kaza ai na gan shi a kwana kaza wannan ba daidai ba ne duk da abin da yake ɗin haka haka da yadda kake faɗa kuskure ne to amma wannan shi ake kira tuna asiri to wannan kaga laifi ne wanda illarsa ta takaita iya shi amma in ya shafi addini an gane kuma akwai waɗanda suke rutuwa da shi to dole a yi bayani ko kuma a'a a ɓoye ma yake abin amma kuma yana mu'amala da mutane to gudun kada ya ja su zuwa ga wannan abin shi ma za a yi ta haziri a kansa za a tashi a ce to wane da kun gani ga irin ɗabi'a saga kaza ga kaza ga kaza ɗan bid'a ne yana da aƙida kaza da sauransu shi wannan dole a yi bayani an gane yawwa wannan wajibi ne eh saboda haka kada mutum ya fahimci cewa ai tun da an ce a suturci musulmi in yayi kaza sai a ɗauka ai komai kowace irin ka to ɓarayi to ba haka bane dan bid'a ba a rufa masa asiri tona masa asiri ake saboda abin da yake yana da alaka da addini shi yasa bakar bin ibn abu zaid ya rubuta littafi ma irin su dole a yi musu raddi ar-radd 'ala al-mukhalifi min usul al-islam eh daga cikin magabata yace ina ji al-imamu ahmad ne yake gaya wani lokacin da shi wannan yake ce masa to ya za a yi a zo ana cewa wane baya kan daidai malam wane yana kan kaza ya ce ya ce to kai in ka yi shiru ni ne shiru yaushe za a gane na kwarai da wanda ba na kwarai ba a lokacin da akwai malamai na Allah sannan akwai miyagun malamai kuma su suka fi yawa an zo duka an garwaye kuma an ƙi fitowa a yi bayanin miyagun malaman to yaushe za a tantance eh dole a yi bayani saboda musulmi ya san ina zai ɗaukan fatawa wa zai dinga sauraron wa'azinsa karatunsa ko ba haka ba wajibi ne gama yanzu in ka fito sai su makale ga wancan bangaren sai su ce ai ana cin mutuncin mutane ai ana cewa wani bai iya ba ai wani ba daidai yake ba ta addini ne dole a kare addini an gane shi yasa shekul islam ya ce mai irin wannan aikin makal mujahidi fi sabilillahi matsayinsa kamar wanda ya ɗauki takobi ne yana jihadi wanda yake hango bidi'o'i da shirka da ayyuka marasa kyau yana bayani yana wayar da kan al'umma a ilmance matsayin mujahidi yake saboda abin da yake yana da alaka da addini wa man kana maqasuduhu wanda manufarsa ta kasance hatka astarin nasi ya keta asirin mutane wal ishtigala bi uyubihim da shagaltuwa da aibobinsu to fallahu hasibuhu wannan Allah shi zai masa hisabi eh ko da wa'azi kake kake yi kana bayanin laifuka to ya zama manufanka a gane gaskiya ba wai a gane wane kaza bane wane ba na kware bane wane kaza wane kaza kare zaman nan shine a manufanka eh ko yaushe wa mutane tsirara da sauransu a'a ya zama manufanka shine bayanin abin da yake na gaskiya wasa'iluhu kuma Allah zai tambaye shi akan abin da yake yi ranar gobe kiyama wanda shi yana wa'azi ne don ya tona asirin mutane ba don kare addini ba wanda shi ne al'asulu kuma shi ake nema gare shi an gane? li'anna man yattabi'u aurata akhihi duk wanda yake bin al'aurar ɗan uwansa musulmi shi yasa aka ce akhihi eh don kafiri ya fita wanda yake bin al'aurar ɗan uwansa to yattabi'u Allahu auratahu shi ma Allah zai bi tashi al'aura ɗin hatta yafdahahu har sai Allah ya kunyata shi walau fi jawfi baitihi ko da cikin tsakiyar gidansa ne to sai Allah ya jarabe da wani mugun aiki wanda asirinsa zai tonu ga al'umma wancan abin da aka ce a rufe in kaga mutum na abu mara kyau mutane ba su sani ba to kar kana fitowa kana gaya ma mutane yana shan giyarsa can a ɓoye yan shaye-shayensa yana neman matansa a ɓoye mutane ba su sani ba balma su ne mai kallon wani mutumin kirki wani mai tsoron Allah da sauransu to kai karka fito ka ce ai za ka yi bayanin menene da sauransu tunda ba sani ba ka ja bakin ka me in kana yi mai wa'azi tunda ka sani sai ka tunkare shi kai tsaye don abin da ka ban mamaki yanzu sai mutum ya ga dan uwansa na wani abu ba zai iya tunkararsa ba amma kuma zai je wani wuri kuma yana ba da labari eh to in dai ba za ka iya tunkararsa ba to al'asulu shi ne ka ja baki ka yi shuru ka bar shi can tsakanin shi da Allah in kana yi masa addu'a Allah ya shirya shi ka yi masa amma karka je kana gaggaya ma mutane sanda kuma Allah ya tona mai asiri kowa ya sani shi ke to asali wannan hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ne sahihi a shekul albani ya inganta shi a littafinsa sahihul jami'a cewa sahihun ne ligairihi annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi tsoratarwa akan wannan kada musulmi yana ƙoƙarin tuna maɗan uwansa wannan ba daidai ba ne to Allah ya rufa mana asibi sai ce walmu'minuna ko walmu'minu afuwan walmu'minu kaga mumini to yaltamisul ma'azira kullun yana nema ma dan uwansa mumini uzuri amma mumini na gaske na hakika shi da wanda za a zo a ce aiwa ne kaza ya kai aiwa ne kai kuma ba haka ka san shi ba abinda ake faɗa kai ba shi ka sani ba amma an zo ana ce maka ai yana ai yana da ɗabi'a kaza ai yana kaza yana da kai kuma baka san shi da haka ba an gane to nan sai ka ce kai kila dai ba shi bane a shi ne kila dai abin da yayi kila dai kuskure ne kila mantuwa yayi kila sharrin shaidan ne shine kai ta sama masa uzuri kai ta saba masa uzuri ba da an kawo ma kai ma yadda za ka yi ba eh a wani wani eh ai kai ɗaya ka sani ai wani sai a hankali yanzu ne kai ka samu labari kuma watakila bai da labarin komai don ɗaya ya ɓata shi to wannan ba ɗabi'ar mumini ba ce kai a wurinka wani mutumin kirki ne to ka tsaya akan al'asar sai sanda wani abu ya bayyana gare ka karara na rashin kirke shi to sai ka saki wancan asalin ka dawo kan wannan amma duk mutumin da kai al'asal mutumin kirki ka san shi to kakka yadda wani ya zo ya bata maka shi ko babu wani dalili kawai hanyar ba da labari sai ka tsaya mi akan al'asul in ma majhulul hali ne a wurinka baka san shi da kirkin ba baka san shi da mugun aiki ba to shikenan fata bayyanu ya ayyuhal ladzina amanu in ja'akum fasiqun ina bayin fata bayyanu amma kan ka dauka kai ma in ka hadu da wani kai shi baka bashi labari ka je ka hadu da wancan shi baka bashi labari wannan duk ya saba ma tarbiyya ta mumini ina fatar an gane eh in mutumin kirki ne aka faɗa suka ce to wani ni labarin nan da ka faɗa ban yarda da shi ba saboda baka zo min da hujja ƙarara wadda ta tunkuɗe abin da nake da shi na al'asal a kansa ba ni al'asal na san shi mutum ne mai tsoron Allah mutum ne mai kaza mutum ne mai riko da addini mutum ne ahli sunna mutum ne kaza to ni ina nan akan al'asal ɗin da nake akai sai san da wani dalili wanda ya fi wannan ƙarfi ya zo min na kishe wannan to sai in koma gare shi to haka ya kamata kana mu'amalantar dan uwanka mumini to amma yau sai kaga ka san mutum shekara goma ashirin baka taba sanin shi da wani abu ba wani annamimi ya kawo ma tsegumi kansa kuma ka dauka ina adalci haka wanda ya nuna ba mumini hake ba shekara goma ko ashirin ba kuna mu'amala fa kai baka taba ganin wani abu daga gare shi ba amma haka kawai wani cikin alwushatu annamimai ya zo ya ce maka wani ai ai abokin nan naka wallahi kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza to haka an kai don Allah ka bari wa ya kashe kunni ana ta bashi labari ana rosa masa abin da yake a kai na asali shekaru masu yawa saboda haka na haɗa mana don ka yi takatsantsan da shi ka ji ko ya yi na godewa ne wallahi ka taimake ni kaza kaza kaza ya yaudare ka wanda yake ko majhulul hal hanya biyu ce ko dai ka yi bincike ko kuma ka yi watsi da maganar amma shi ba ba za ka karba ba to shi ne abin da shehu ɗin yake faɗa in ma wani dalili ya bayyana sai ka ce kai mai yiwuwa dai kuskure aka samu an samu mantuwa ne ba halinsa ba ne ba ɗabi'arsa ba ne ban san shi haka ba kaza da kaza da sauransu to yanzu wasu kuɗi suke bayarwa don a ɓata ma 'yan uwansu suna ko ba haka ba ne kuma ya ce ana da awon imani to ne irin imani ɗan uwanka musulmi saboda Allah ka ba da kuɗi don a ci zarafi ne a ci mutuncin shi a wulaƙanta shi akwai aiki lahira wal munafiqu munafiki yattabi'u al uyuba shi aibi yake nema eh in kaga mutun shi koyo shi aibin mutane yake kallo koyo shi ya hadu da kai aibin wani yake tambayar ka aibin wani yake kawo maka to wannan munafiki ne kai hatara da shi ka raba gari ba ba musulmin kirki ba ne shi bai taɓa kawo ba alherin mutane aiwa ne ga nau'in alherinsa ai ga irin abin da yake ai kaza ai kaza na alkhairi shi baki ne bai ambaton wannan amma kullum ya haɗu da kai aibin mutane yake kawo ma a daidai ba ne abin ban mamaki ma inda za su buɗe kunne wai wasu na zuwa aiwa ne ya ce ma kaza aiwa ne ya zage ka aiwa ne ya kulla ma kaza wai ya ɗauki kuɗi ya bashi wannan wauta ne da jahilci sai ka ce meto da kai an kai da ƙarya kake kai ma ka zage
kuma ya zaga
gobe na dawowa ka ka huta to amma wancan ya zo ya ce bawa da ya zage ka gobe wancan ya zo shi kenan sai a hana ma nutsuwa a haɗa ka da mutane wanda kake da kyakkyawar fahimta da shi sai ka waye gari ai kana jan haushinsa saboda ya an zo an ce ma ai wani bai son ka har dai 'yan siyasa da yake su dama dai Allahul musta'an yarhamuhumullah Allah ya tausaya musu to amma dai mumini musamman a ce ɗalibin ilimi ko mai da awa sunna to a same shi irin wannan layin wannan abin takaici ne abin takaici ne to kakka yadda ka buɗe ƙofa ga wanda yake kawo maka aibin mutane in ka ga mutum na yawan faɗan alkhairan mutane to mutumin kirki ne rike shi saboda in ya ɗaga daga wurinka kai ma alherinka zai faɗa in ka ga mutum na yawan kawo ma aibin mutane to taka mai birki saboda in ya ɗaga daga wurinka ya je wajen wasu kai mami ai mutane yan iska ne ba sai ka bi shari'a za ka yi maganinsu wallahu fi auni abdi Allah yana kan taimakon bawa ma dama al'abdu fi auni akhihi matukar bawa yana cikin taimakon dan uwansa abinda ya kamata ba in kaga ma za a rosa mutuncin dan uwanka musulmi ma ka taimaka masa to bale wani ma ka sani abinda ake faɗa ƙarya ne amma madadin ka kare a kai ba sai dai ka ƙara abu musamman ɗaliban ilimi shi ma wannan hadisi ne tabbatacce daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka taimaki ɗan uwanka mumini kai ma sai Allah ya taimake ka Allah yana kan taimakon bawansa matukar bawan yana kan taimakon ɗan uwansa ya ga za a ci mutuncin ɗan uwansa musulmi wanda ya san shi da alkhairi sai ya hana haka kake yi ba kashi kunne za ka yi ba ko ka yi rakodin a waya ka je ka tura masa ba ka taimake shi ba ka halaka shi ko ba haka ba ne to inda muna bin wannan matakin da an rasa annamimanci a duniya duk wanda ya kama tsegumi sai ka ce kai wani ya zage ne to kai ma da kai an ka zage ne munafikin Allah ka ci mutuncin shi ka kore shi gobe bai dawowa ya je wajen wancan shi ma ya mai haka ya to wurin wa zai je sai duba go to haka ya kamata a yi a waka gaba ba yi eh sai dai a karfafe shi kai Allah ya kyauta wafi al-muwatta ya zo cikin littafin al-muwatta na al-imamu malik wanda a kan shi za mu tsaya saboda lokaci la tanzuru fi zunubin nasi ka annakum arbabun wanzuru fi zunubikum ka annakum abidun to wannan magana an ce annabi isa ne yake faɗanta al-imamu malik da bai kawo ta da isnadi ba tana daga cikin abin da ake kira balagat na al'imamu malik a cikin motsa za ka je na cewa balagana kaza balagana kaza balagana kaza labari ya ishe mu to galiban irin wannan malamai sukan ce in dai ba ya zo ta wata hanyar ba da isnadi ya sarraha waɗanda suka abin nan to akan rauna na magana can ƙarshen almuwaɗa ya kawo maganar cewa annabi isa yake faɗan wannan magana to sai shi al'imamu malik yake cewa labari ya zo muna balagana anna isa alaihi salam kala kaza kaza doguwar magana ce tana da tsayi to sai shehu ya yanko wani bangare daga cikinta to amma malamai da yawa sun ce a magana tana da rauni saboda ba ta da wani takamammen isnadi domin shi al'imamu malik bai zamani da annabi isa ba an gane yawwa annabi ne zai faɗi haka kaga kai tsaye sai a abin nan tunda shi wahayi ake masa ko kuma sahabi sai a ce to ai tunda abu ne wanda ra'ayi bai shiga ciki tabbas ya ji ta ne daga annabi to shi kuma al-imamu malik bai ji daga manzon Allah ba to in ya ce balagana to waye ya zo mai da labarin to shi sa malamai suka ce magana tana da rauni amma dai duk da rauninta kuma akwai wa'azi ƙarƙashinta akwai abin da yake lam ya siha isnadan wa siha abin nan ma'anan akwai maganar da yake isnadin ta bai tabbata ba amma ko ma'anar gaskiya ne an gane ana samun irin wannan akwai irin wayannan hadisai zaka ga isnadi ba su tabbata ba amma ko ma'ana ma'ana ce mai kyau to yace la tanzuru fi zunubin nasi ku daina kallon zunuban mutane wani yayi zunubi kaza wani yayi laifi kaza wani yayi laifi kaza wai saka akwai wani fa aikin sa kenan ba lisa ba ayyukan mutane ya dora wa kansa aiki aikin da ba a sa shi ba wani ya yi laifi kaza laifin wani kaza laifin shi kullum zunuban mutane ɗaya ke yadawa shi yasa a littafinsa bayanu wujubil hijira ya ce daga cikin mutane akwai masu ɗabi'a ta aladai sura ɗaya ta bambanta su amma da tunanin da ɗabi'a ba su da bambanci da aladai su ne masu irin wannan yayayen na kazanta bai da aiki shi sai ba da labarin kazanta don zunubi kazanta ne an gane uyubun nas kazanta ne to yadda alade ba abin da ke bashi sha'awa sai kazanta kashi da kwata da sauransu irin turare da waye-waye wannan bai birge shi to cikin mutane a kodin da su ma haka suke su ba su masu ana ambata alherin mutane su son ɗaya aka a ce ai wani kaza wani kaza wani kaza ce to ba su da bambanci da alade haka ya ce wasu ba su da bambanci da kuda wasu ba su da bambanci da jakuna haka ya ta dai nassafa mutane gwargwaron ɗabi'a wasu ba su da bambanci da karnai sura ɗaya ta bambanta su amma ɗabi'unsu irin ɗabi'un dabbobi ne yana ɗabi'un dabbobi ne to ku samu littafin bayanu wujubil hijirati na shekhu usmanu ibn fubi haka ya kakkasa mutane daban-daban daban-daban ya jero dabbobi da yawa ya ce to dabbobin nan cikin mutane akwai waɗanda ɗabi'a ɗari bisa ɗari ba su da bambanci kawai suna ya bambanta su da sura na halitta e to akwai waɗanda ya kamanta da aladu masu yada zunuban mutane wane ya yi laifi kaza wane kaza wane kaza wane kaza wane kaza ka annakum arbabu kai ka ce ku alloli ne domin allah shi yake kallon zunubin bawa saboda ya abin nan a rubuta to kai wasaka wasaka lissafin zunubban mutane ko kurakuransu wasaka kai ta kankamala kai ba ka da kuskure a to ka dinga zama ka ɗauki alƙalami kana rubutawa yau da safe na yi zunubi kaza da rana na yi zunubi kaza da yamma na yi kaza ko ba haka ba yauwa in dare in za ka kwanta haka magabata ke yi in dare za su yi bacciya bayan sun yi alwala za su kwanta to sai su ɗauko takarda sai su dinga tunani da ƙwaƙwalwa suna browsing tun daga fitowa alfijiri me suka yi wa Allah wanda ba daidai ba sai su rubuta a takarda eh lokaci kaza na yi zunubi kaza lokaci kaza na yi ba daidai ba lokaci kaza na yi ba daidai ba wanda yake tsakanin shi da Allah sai ya tashi ya nemi gafaran Allah cikin dare wanda yake ya shafi haƙƙin mutane in gari ya waye ya dinga sallama musu yana cewa ne jiya na zalunce ka ka yahi haka kuma gabata kai ba sa lissafa ayyukan alheri bai lissafa a aina ba wani sadaka da safe aina taimaka ma wani na ba wani riga na ba wani kaza ba sa wannan zunubai suke lissafawa kuma nasu to sai zan mu yanzu na mutane muke lissafi to aikin Allah ne shi ke kallon zunubin bayi ba bawa ke kallon zunubin bawa ba kai kai ta kanka mana alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza hatadaytum ko abin da aka baka da yafi karfin ka wanzuru fi zunubikum ku dinga kallon zunubanku ka annakum abidun kai ka ce bayi ne kullum ana son bawa ya dinga kallon laifinsa ba laifin wani ba saboda hausawa ma sun ce laifi kaga kaga hausawa sun dace a nan to ha koyo shi kake kallon laifin mutane kai ba za ka manta da naka ba sai ya zamo lisanul hal kamar ka ɗauki kanka masu ne tunda kai baka kallon naka laifi kullum na mutane kake kallo wane yayi kaza wane ba daidai bane wane kaza wannan ita ce tarbiyyar malamai ba to amma yanzu abin kunya har da ɗalibai alarammomi ustazai malamai masu da'awa su ma sun zama alwushatu annamimai ai malam wane kaza ai alaramma wane kaza ai wane bai iya karatu ai wane bai iya kalkala ba ai wane bai iya madda ba ai malam wane bai kaza kaza ina ruwanka
wani ya ke wani masallaci sauraron malamin nan da zai je shi akwai su in ya je ya kuskuren baki sai ya rubuta shi kawai zunubai yake kallo wai kurakurai yake kallo ta wannan ai wannan ba abin yi ba ne akwai kurakuran amma ba ta hanyar haka ake gyara su ba ta hanyar karantarwa da nasiha ana jin kurakuran to wane limami ne ma yanzu ya hau mimbari ma ya hudu ba ta minti biyu baka ji kuskure ba ai suna da wahala yan kwarori ne baka ja ya kuskuren na hau ba ko na tasarifi ko na balaga ko na imla'i ko na luga ko na istiƙaƙi suwaye kawai ana kau da kai ne ana rufa musu asiri saboda an ce a rufa musu asiri amma in za a bi mutane irin wannan ai ba wanda zai sha'i sai ka gane cewa wani da ka bi shi sallah kaza ta jimu'a shekara goma bai cancanta ya zama liban ba to amma sai a rufa musu asiri saboda su ne malamai a inda suke in ka ce ka rosa su kuma babu waɗanda ma suka kai kusa da su to a haƙura da dama-dama ɗin da a ce an riƙe babu gaba ɗai a ci gaba da maleji Allah ya samu dace za mu kwana insha Allah abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa musu albarka kuskure kuma Allah shi yafe subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik don za mu kwana intaha insha Allah wannan magana ta ƙari to